الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يولى أربعة شهر وطن أثر وطن شعبان إجراء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشيكارة في بولية تاريخ العشرين والنيدين الشاشدة وطن نوفمبر 1999 من أكرات النساء صفة صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان تعليف سليم ابن عيد الهلالي يقوم علي حسن علي عبد الحميد الأثري الله مدوكتين سرقي يقال كيري آمين a jiya mun ainihin tattauna matsala dangane da bayani akan falalolin azumi umuman na daga ciki cewa azumi yana kankara zunubai har ma daga inda malaman suka fara kawo misalai cewa ya ishe ka gane azumi na kankara zunubai yayin da aka ga cewa ga azumi yana ɗauke wasu irin zunubai waɗanda in ka afka cikin matuƙar aka ainihin wato ne ka da yin kaza ka kasa to sai a ce ka yi azumi madadin wannan abu kamar ainihin a lokacin aikin haji idan har ya bata samu ba ya ka ce sai kai azumi azumi idan aka ce sai kai guda uku a can makka guda bakwai kuma idan ainihin ka dawo gida to a jiya sai ne cin cikin harshe ne ce kaga da Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan goma kenan cikakkiya sai na ce multiplication kenan multiplication wato times kenan ya zama kamar a ainihin riban ya kenan ko makamacin haka a addition kenan ya zama plus kenan an haɗa uku da bakwai ya zama goma kenan sannan na daga cikin kurakurai waɗanda suka faru gare ni a jiya ɗin a wajen bayanin wannan ainihin hukunce-hukunce magana dangane da azumi da na kawo hadisin da ya fassara wannan cewa azumi ɗin mutum guda nawa zai yi sannan ciyar da miskinai ɗin mutum guda nawa zai ga mutumin da matsala ta same shi ta ainihin rashin lafiya wadda ta ja har sai an aske wani gashi kan shi ko kuma wani rashin lafiya wanda ya tare shi daga cika sa aikin hajji to na daga cikin ainihin kurakuran da muka yi ajiya cewa azumi ɗin mutum zai yi guda goma ne a'a azumi ɗin za su kasance guda ainihin wato shida guda uku miskine kuma guda shida mutum zai ciya azumi zai zama guda uku miskinai guda shida wannan zama da filiya ke amma gama da hadaya haka abin yake mutum ya uku a can ya bakwai a nan goma ke amma filiya in wata matsala ce ta same ka kana cikin aikin hajji ya ka samu matsalar rashin lafiya da ta tare ka har sai ka da ka gaza wasu abubuwa aikin hajji ko kuma kanka za a yi maka wani aiki ko wani sarrafa ta safi an aske gashin kanka duka ko wani bangare shi ne azumin da yake a kanka shi ne ainihin guda uku wannan azumin guda uku bai san ba sai ka ciyar da ainihin wato miskinai guda shida kowane miskini ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rabbi tsari za ka ciyar da shi mujallabi guda biyu shi ne ainihin wato wannan kwaf da kaga ake auna zakar da kai in ba haka kuma to sai cewa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa waɗannan na daga cikin ainihin wato bayanan sannan a karatun da muka yi shekaran jiya a can baya da suka kawo falala ta shida akan cewa asiyamu wal qur'anu yashfa'ani li zahiri ma to da aka zo takririn wannan hadisi sai muka ji malaman daga ƙasa suka ce wa qala al-haythami fi majma'i zawai haythami ya faɗi a cikin majma'u zawai to sai ne kuskure a nan na ce ai haythami a nan wato inji ne ya kuskure da ya sa sa ta ne ya kamata a asa'in ne daidai wato abin ne ya ɗan ɗauke shi haythami shine malamin hadisi ne shine wannan mai majma'u zawai haifar kuma shi ne malamin fikiru ɗin wanda yake ainihin wato ba shi ne aka kawo maka da shi a nan ba Allah mana wa sai sarki ya zafarta mana. To muna karkashin ainihin har yanzu waɗannan hukuncin-hukuncin da malamar suke faɗa mana a inda muka kwana dangane da misalin da suka kawo wajen rantsuwa. Cewa wajen rantsuwa azumi ma yana da ta'asiri wajen kankara zunubai a nan. To muna cikin waɗannan bayanai ne a jiya sai lokaci ya kure mana. Don haka sai mu ce وقال السميع العليم الله وندي السميع ميجي العليم ميجي يسي لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أهل الأوسط ما تدعون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحذروا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون
Allah wanda yake mai ji masani ya ce la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku game da rantsuwar da kuka yi ta tsubuta baki mun yi bayani akan irin waɗannan rantsuwoyi a jiya cewa na daga cikin su mutum ne rantsuwa akan tsammani mai jari sai ka ga wani wanda kake tsammanin wane ne sai ka ce wallahi ga wanda can ya wuce ashe wani ne ya ɗauki motar wannan da ka sani ko kuma ya sani shi ba shi ko kuma ya kama da shi shi yasa aka yi rantsuwa aka ce to Allah ba zai kama ka da irin wannan rantsuwar ba haka kuma Allah ba zai kama ka da yawan rantsuwa duk irin rantsuwa da ke faruwa wajen gaisuwa ba ina kwana wallahi lafiya ya aiki wallahi lafiya aka ce duk wannan Allah ba zai kama ka akai ba ba ta daga cikin rantsuwar da shari'a musulunci za ta nemi ka yi kafara sai dai kai kokarin kiyaye harshen da daga ita ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان سيدي الله لا كما كوني جران صور دفوك قدر كادنية والدنية كي جران صور أكن سوا والله تالله فضا تفاك وكان جوانا وإن وانا معلوم إن تفكي كما لنا لشيء الله بكما كذا وانا ليه جران صور وأما كما الذي أكثر شيء إني لن سوا أكن بذيك الرابع سيبين كذا إن شيء الجيل أشرعتي سيبين وانا أبي إني ba zai bari kuma Allah ya kama shi da laifin rantsuwa ba zai kafara to me ce ce kafara ne sai Allah ya ce fa kafara tu ya ta'amu asharati masaki kafara irin wannan shine ciyar da miskinai guda goma min awsati ma tuqimuna ahlikum na daga amma daraja da kuke ciyar da iyalanku a shekh jabir al-jira'i a cikin littafin shi min hajjul muslim ya ce dangane da ciyarwa irin wannan babu laifi ko da abinci ka samu da farfe haɗaɗɗe ka bai wa miskini ya ciye ƙoshi domin makasudi dai ana cewa aka yi ba'a mu'ashara bi masaki ciyar da miskinai guda goma don haka sai ya zan an yi tuwo mai lafiya a gidan tanzania da nama sai a haɗa wa miskini guda sai ya zauna da shi a shekari ma haka ko kuma ka tattara su goma ɗin a lokaci guda Allah madaukakin sarki ya ce aukis wani ko kuma tufatashe su idan namiji ne sai gari shi ba shi da zai halatta ya tsalla da shi kamar da malamai suka ce haka in ma mace ce aw tahriru raqaba ko kuma yan tabawa wanda yake mu'min wannan kaga an ce tahriru raqaba yan ta wuya wuyan namiji ko mace to amma dangane da siffar da shi da imani anan ya zo mutular da ya har yau to amma tunda a wasu ayoyi kamar da muka ji akan hukunci ne kan kai da makamantan haka an zo da bayani akan cewa bawan da ake neman ka yanta shi ne mumini juna masu shigo haka wannan shi ne tsaukar mu a ainihin wato mutlaki akan muƙayyadi wannan magana ta zo ka jawa kai anan an ce yan tabawa a kan kuma an ce yan tabawa mumini to sai ka ɗauko shi hukunci ka tsaba nan kamar lamyaji wanda bai samu halin ciyar da miskinai goma ba sakamakon karya rantsuwar shi da ne ko kuma bai samu damar tufatar shi su ba sannan kuma bai samu damar yan tabawa ba ba su ya mu salatati ayyami sai ya azumi na kwanaki uku azumi na kwana uku ɗin nan wanda kai sakamakon rantsuwa za ka iya yin su a jere za kuma ka iya rarraba su kamar da malamai suka ba da fatawa zalika wannan irin azumi da mutum zai yi ko kuma yan tabawa ko tufatashe da su waɗannan miskinai goma ko ciyar da su kafaratu aymanikum ita ce makankarar zunubin rantsuwarku إذا ألقتم إنه كيدا وأكل حكمه كأيدا تتعاليش واحفظوا أيمانكم ألا يشركوا كيا يدا وأولن أي زكاة تنزل ولا ينسوا na daga cikin rantsuwa mafi haɗari ita ce rantsuwa a halin kasuwanci wannan abu ko da a kan gaskiya ne shari'ar musulunci ta ce rantsuwa a halin harkar kasuwanci tana ba shi wa harkar kasuwanci albarka ka samu abu naira goma sai ka ga wani abokin ka ya mutu ya sai ka ce ba da naira goma sha ɗaya kayan shi sassauci ne ma kana cewa naira goma sha biyu ko sha uku saboda abokan da ke tsakanin ku da sassauci amma shi ne sassauci da gani shi ba sai ya ce haba wani ina ma ka ce wani naira takwas ka ga ya ba ka haɗuwar naira biyu ke sai ka buɗe baki ka ce wallahi ma naira goma na biyo wannan rabuwar shari'a musulunci ta hana ka babban Allah ya ce tana kwashe albarkar kasuwanci shi yasa kai ɗan uwa musulmi sai kai a hankali in mutum ya zo ba lallai sai kai mishi rabuwa a harkar kasuwanci ko harkar yau da kullum ba a ni ma dai ne rabu na ciwo amma na nuna maka ne ra'ayi saboda zumuncin abokan da ke tsakani da kai sai ce da yadda ba ku bukatar karanci domin wannan karantuwa albarkar da za ka samu ta kwashe maka wannan naira ɗaya da za ka ɗiba ba za ka iya dawo maka da wannan albarkar ba don haka ka tsaya a kan faɗa mashi gaskiya da gaskiya babu buƙatar rantsuwa wannan rantsuwa shari'a musulunci ta hana ta shari'a musulunci ta hana mutum ya rantsuwa a kan ƙarya rantsuwa a kan ƙarya saboda muninta a shar'ance tana da cikin manya-manyan kaba'irai wanda yake in mutum ya yi su to suna jirniya shi a cikin wuta don haka an kira ta yaminul qamus rantsuwa ne jirniya mai yin ta cikin wuta hula ce ba ta gaba sai ka rantse da Allah cewa wallahi tallahi za ka shi wannan da baya ko da ka dawo ka tuba to sai dai tuban kawai tuba kuma taubatar nasuha tuban da ba za ta sake komawa irin wannan laifi ba saboda munin abin ya kai a ce babu kafara sai dai tuba wato in ka ji laifi an ce yana da kafara kaza to tsananin shi yana da sauki amma in tsananin laifi ya kai tsanani sai dai ka cewa Allah ka duba kamar kafin kafiri in ya kafirci ya duba eh yazo yana son ya dawo ga Allah wata hanya zai je kafara babu sai dai tuba tubar nan da zaran ya tuba daga kafirci shi ya shiga addinin musulunci shi ke yan kafirci ya wuce to haka mutumin da ya rantsuwa a kan ƙarya daga baya ya saduda sai ya ce wa Allah ya tuba kuma ba zai sake koma ba kamar yadda malamai ba kawo wannan sharuɗa da tuba wannan irin rantsuwa ba a wata mahmudu domin Allah ya gafarta mashi a cikin tarjuma shi ta alqur'ani mai girma da Hausa yake cewa tana jiriyar da mai yin ta a cikin ainihin wuta bayan jiriyar da mai yin ta a cikin wuta kuma tana sababa mashi da bala'o'i ba tare da ainihin wato an ga wasu abubuwa da suka sababa su ba haka hujjar na iya haddasar da gobara gidan shekama da gobara ko rumfar kasuwa ko kuma kasuwar da kone shi yasa a cikin hadisin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ko dai ku za a zalimi na zalunci ku dace hannun shi ku hana shi yin zalunci ko kuma in bala'i ya tashi gandowa sai a fago gaba daya wannan na daga cikin bala'i da aka fada a ƙasar nan yayin da aka waye gari gwamnati ta ce babu ruwanta da addini don haka duk shaida takar da mutane za su cike da mutuncin addini a kasuwanni ne a ofisoshi ne a gidajensu ne ko a ina ne gwamnati ta ce ba ruwanta in ka gwamnati ta ce maka kaza to ta da cewa kana kokarin ta ba ne amma dan za ka lalata kanka ko ka lalata addininka ko za ka yi ta'adi ga mutanen addininka wannan gwamnati ba ruwanta to wannan shi ya taimaka wajen sababar da bala'o'i da ke faruwa a cikin kasuwanni yan kasuwa suna ƙarya suna makuɗi suna rantsuwa a kan ƙarya ha'inci iri-iri ƙarshe kuma gwamnati ba ruwanta da waɗannan al'amura inda matsala take shi ne in 'yan kasuwa suka yi tawaye cewa ba za su biya kuɗin haraji da ake aza su amma matuƙar za su biya yaya suke gudanar da kasuwancin akwai riba a ciki akwai ƙarya akwai maguɗi duk wannan bai shafi ainihin gwamnati ba Allah na ɗaukakin sarki shi ya ce wannan irin rantsuwa haramun ce a cikin musulunci wato rantsuwa a kan ƙarya Allah ya ce ku kiyaye rantsuwar ku kun ka takasan sa kazalika kamar yadda kuka ji Allah ya bayyana muku bayani akan rantsuwa din nan yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake bayyana muku ayoyin shi dalla dalla la'allakum tashkurun Allah yana yin haka ne don ku gode shi ma'ana in dai mutanen kirki ne ku to sai ku bi dokar Allah kuma Allah ya alƙawarin zai ci gaba da bayyana muku shari'o'in da za ku bi ɗaya bayan ɗaya yadda yake za ku dawo ku gode wa Allah ta hanyar bauta mishi da makamantansu wannan aya ta zo a cikin suratul ma'ida aya ta tamanin da tara waɗannan malamai guda biyu har yanzu alƙalamin su ne albarka bai kaɗe ba sai suka ce wa qala al-azizul hakim Allah wanda yake buwayayyen sarki wanda ya fi ƙarfin kowa kuma ya gagar kowa. Allah gwani a cikin hikimar shi, Allah ya ce, Ya ayyuhan ladina amanu la taqtulu as-sayda wa الذين آمنوا يا قوموا إليه kafin mu tafi da nisa ina son duk sanda kake karatun alqur'ani ka zo kan irin wannan kira da Allah yake wa mu'minai kira da sunan imani ka tuno wasiyar da sahabi Abdullahi dan Mas'ud yake yi da cewa duk inda ka ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai to an yi maka ainihin wasiya da cewa ka karkata kunnanka ka saurara da kyau alheri ne Allah madaukakin sarki yake kokarin ya bayyana maka don haka ka saurari wannan alheri da kyau ko kuma sharri ne Allah madaukakin sarki yake hana ka yanzu mun muka dubi ya ayyuha alladhina amanu ya ayyuha alladhina amanu bi zuwa cikin alqur'ani ba ka rawa su da ɗayan waɗannan abubuwa ko kuma wani sharri ne za a hana ka don haka karfe ko kuma wani alheri ne za a umarce ka da shi don haka sai ka yi shi saboda haka alkur'ani ya danganta irin wannan kira zuwa ga mu'mini don girmama su kuma don a karantar da su alheri ko kuma a yi musu tsawa game da sharri yanzu wannan wani sharri ne Allah madaukakin sarki zai kwafe mu'minai daga bin shi sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai waɗanda kuka yi imani da ni kuka yarda da ni cewa ni ne nake roƙon ku da dokoki ni kai ba ku rokawa la tazlu sayda kar ku sake ku kashe wata dabbar farauta wa antum hurumun alhali kuna cikin harama ta aikin hajji ko umra kamar yadda Allah ya faɗi a wani wurin cewa Allah zai jarabce ku da dabbobin farauta wato sai ka ɗauki harama aikin hajji ko umra sai ka Allah ya jarabce ka da dabbobi na farauta iri ga sanan sai ka zo barewa ce sai ta nemi tsayawa kusa da motar kun tsaya za ku ji tsari ne ko za ku wani haka ba ku da dama ba kuma al'adar ne masu mara ko masu haji ba ku da dama ku tsara saboda tana cikin aminci da ka taba ta to ka tabo aljihonka mun fahimci wannan da kyau ko shi ya sa kamar da imamu bukhari ya rawaito sahabbai sun tafi aikin hajji sai ainihin wasu jakunan daji suka rugo da gudu suka zo za su wuce su to akwai wani sahabi wanda shi bai riga ya dauki aikin hajji ba wato sun tafi umara bai dauki harama umara ya biyo sai ya tashi da gudu ya hau kan ainihin raƙumi sai ya bi wannan daji a yabo waɗannan jakuna sai ya manta tsuman giyan shi da yake ɗan bugar rakun shi ya ƙara mai gudu sai ce ku taimake ni ku miƙo mu sai suka ce miki saboda su suna cikin harama in suka fice suka miƙo mishi to shi kenan na ɗaya su sun yi farauta na biyu ya halatta su yana nama na farauta don haka ko taimaka mishi da ya miƙa mishi tsuman giya sai suka yi sai da ya dawo ya sauka ya ɗauka sannan ya yi da ya je ya kawo to a wannan hali ya halatta musu ci domin ba su suka faru ba sannan ba ya faru da su ba Allah ya kawo cikin karfe shi ne to Allah ya ce kar ku kashe dabbar farauta wa an tun furu alhali kuna cikin harama aiki na da ko ba wa man qatala hu minkum muta'ammida daga cikin ku wanda ya kashe wata dabbar farauta da gangan fajaza'un mithlu ma qatala min an-na'am sai ya bayar da ramuwar gwargwadon abin da ya kashe na daga dabbar farauta sai ba da cikin dabbobi gida na ni'ima kamar da muka faɗi a jiya rago ko ainihin tinkiya da akuya ko kuma ainihin bursuru sa'annan sai kuma abin da ya shafi kasa ko sariya ko raƙumi ko raƙuma waɗannan su ne dabbobin ni'ima to me yawa ɗayan ba zan zaki ne ba za ka fahimci wannan fitar da ne ba ko an ce rago tinkiya akuya da ɗan akuya galibi a zazzauna sai ka ji a farar dabba ita ake cewa akuya zai ka ji ba zan zargi zargi zargi ku da kuli ba ba kana ci na ne gaba a ana bayyana ne dan ku fahimta zai ka ji ya ce akuya na ta haihuwa ku akuya na ta haihuwa ku to kai in ba ko ne a zuwa farko sai ka kafa gana abu akuya a wurin bakar da sauransu dabba sai ce ta haihuwa ku bai ke da to kaga sai a ga kamar abu amma zargi in ya ce akuya to bare ya ce farar dinkiya sai ce akuya to jan ya yake shi maka kaduwa mun fahimci wannan to waɗannan nau'ukan dinkiya ko ainihin rago akuya ko ɗan akuya sa ko saniya raƙumi ko raƙuma waɗannan nau'uka guda takwas daga cikin ne ake biyan bashin farautar da kai in kana aikin hajji ko umara ta kashe misali wata dabba daga cikin dabbobi waɗanda suke na dawar kamar ka kashe barewa to sai a dubi daga cikin dabbobin gida da wace ta kama ta fi kama da akuya sai a ce to ka biya da akuya idan da za ka kashe dabba wanda take karama kamar ainihin zabo ko ka kashe da dabara ko makamancin haka to wannan ya fi kusa da ainihin waɗannan ƙananan dabbobi akuya ko rago ko makamancinsu to amma abin da ya zama ka kashe shi wanda yake kankanta shi ba ne wata siffa da wata daga cikin dabbobin ni'ima din nan ba aka ce kamar ka kashe fara tana ainihin aikin hajji ko kuma sai ka farauci fara to a nan sai dai ainihin wato a yi maka kiyasin ta gwargwadon yaya ya kamata a ce da siyar da ita fara za a yi sai a ce shi ne abin za a ci tare da sai kai sadaka shi Allah madaukakin sarki ya ce ya kuma bihi zawa adli minkum za a samu waɗanda suke masu adalci masu ilimi waɗanda suke suna da natsuwa daga cikin ku sai ainihin su yi hukunci a kan ka kai da kai wannan laifin sai ka je ka samu wasu malamai guda biyu waɗanda yake suna da masaniya a kan wannan hukuncin to wannan ainihin wato hadiya da mutum zai bayar wannan fansa da zai bayar sai Allah ya ce hadiyar ba da ka'aba hadiya ce wacce yake sai in ta isa ka'aba ne sa'annan ya halatta mutum ya yanka wato idan wani tsautsayi ya same ka a halin aikin hajji ka ko umarka wanda har ya sa aka ala maka wata kara to ba za ka yi daga inda abin ya same ka ba a ce ka kama hanya ne daga jidda za ka tafi makka sai ka tsaya sai kai farauta sai ka ji an ce ga hukuncin da ke kanka sai ka tsira a hutu ba za ka yanka shi tsakanin jidda zuwa ainihin wato makka din sai ka shiga cikin ainihin wato kwariyar harami sannan sai ainihin ka yanka shi in dai wajen jidda din ya zan cikin harami kamar yadda muka gani shi ke da suka ainihin ya tafi insha Allah. Aw kafaratu ta'amu mataki ko kuma kafara ta ainihin wato abinci na miskinai. Aka ce in ka kashe dabbar farauta wannan hukuncin kuma ya saba wa waɗancan kafarorin da muka biyo baya. Misali ka kashe barewa to sai ya zama wannan barewar ba za ka samu damar siyan akuya ko raguwar da za ka biya ba. To zai maka kiyasin nawa ne kudin akuya wannan kudin na akuya a ce ya kama naira dubu biyu misali ne ke nan dubu biyu a kudin najeriya to sai ka sai abinci gwargwadon yadda za a baiwa kowane ainihin miskini abin da zai ci ya koshi to wannan ainihin wato adadin miskinan adadin mudu da aka ce kowane miskini ka ba shi mudunari mudunari to adadin waɗannan ainihin miskinan da ya kama gwargwadon abin da ka siya to shi ne adadin kuma azumin da za ka yi in ba za ka iya ainihin ciyarwa ba kamar yadda za mu ci wato ku fahimci wannan hikima idan ka kashe barewa sai aka yi maka kiyasu za ka biyo akuya sai ka ce kai ba za ka samu damar siyan akuya ba sai a ce to kudin siyan akuya zai kama nawa sai aka yi kiyasi sai aka ga kudin siyan akuya zai kama naira dubu biyu to naira dubu biyu nan sai ka je ka sai abinci sai ka ainihin raba wa miskinai waɗanda ainihin kowa zai ci ya ƙoshi misali abincin dubu biyu na sayarwar zai ishi ne kine guda talatin duk misali ya ke ma to in har ba za ka samu damar kuma ciyarwa ba to za ka da an ce kai azumi to azumin guda nawa za ka yi to azumin yawan wannan miskinan da da su za ka ciyar to haka za ka yi ina fatan mun gani shi ne Allah ya ce au kafara su ba'aru masaki ko kuma kafara ta hanyar ciyar da miskinai abinci au adlu zalika siyam ko kuma ainihin daidai da yawan wannan adadi na miskinai to daidai da ainihin wato azumi ina fatan mu gane kamar da yawan Allah ya yi wannan hukunci ne da ya zo ta wa ba'al amri don shi wanda ya wannan laifi ya ɗanɗani azaba ta wannan al'amari na shi ya ɗanɗani azaba laifin ne kaga dai a ce maka ko kai ainihin wato a fidiya ka bayar da dabba kaza in ba ka samuwa ka ciyar da miskinai in bai samuwa ka yi adadin yawan miskinan idan adadin yawan miskinan nan ya zama guda ɗari ne misali to haka za ka yi azumin nan guda ɗari in ka ce ba za ka iya ba sai a ce to ciyar da miskinan in ka ce ba za ka iya ba sai a ce to sai ka sai dabbar sai ka ainihin fidiya in ka ce ba za ka iya ba to shara musulunci tana nan tana bi ka wannan bashi jama'a an fahimci wannan da kyau ko don haka yana daga cikin ainihin abubuwan da malam bakar mahmudu ne Allah ya gafarta mishi da bara ya ce da a ce yadda ake shar'anta wa mutane duk wani kuskure da suka yi a halin hajji ko umara sai mutum ya yi kafara ta hanyar kashe wasu kuɗi na shi wajen yin fidiya ko kuma azumi da a ce haka abin yake a sallah da kowa ya je ya koyi karatu sallah misali a ce duk inda kabli ta kama ka ko ba a to ba za a ce maka sajada kabla salami ko sajada ba da salami ba sai a ce ka yi shirya naira dubu biyu duk kari in kai a sallah naira dubu biyu duk rabi in kai a sallah naira dubu biyu da kowa ya koyi fito ba haka ba ne to amma ka da yake matsala ce su juda ce kabli ko ba a kowa ce ta baraka da nashi saboda in ta kama sai a ce to ne ta kai sajada ba da salami ya san bai a tsara ko kawo Allah ya kiyaye aka Allahu amma salafa Allah ya yi abuwa Allah ya yafi abin da ya gabata abubuwan da aka yi na kurakurai ko laifuka waɗanda sun faru ne a lokacin da ba san hukunci ba to Allah ya yafi wa man ada amma wanda ya sake komawa cikin laifi bayan ya ji an ce an yafe mishi kuma aka ce ga doka a kai wa yastaqimu Allahu minhu Allah zai kama shi mishi azaba sakamakon wannan ainihin wato laifi ne azaba ta yanki tsari ma'anarta ita ce azabar ramuwa abin da kai ai maka to ka ga irin sabon Allah da kai aka ce za a yi maka hukuma daidai da wannan sabon Allah ta shiga ku Allahu azizun Allah madaukakin sarki buwayayyen sarki ne bincika kuma Allah mai matuƙar azaba ne akan laifukan da mutane suke yi wannan aya ta zo a cikin suratul ma'ida aya ta 95 وقال اللطيف الخبير الله wanda yake mai kyautatawa kuma mai ba da labari game da duk ayyukan da bayi suke yi ya ce
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم to yana daga cikin ɗabi'a kan zaluman mazaje a jahiliya wato lokacin magudanci idan mutum ya auri mace da kuruciyar da ya gama tsotse kuruciyar da in ta tsufa ko kuma ya ga 'ya'ya sun yi mata yawa to sai ya ainihin yi mata zihari jihadi din nan a ƙarƙashin doka ta magudanci to mutuwa aure ce murmus babu kome kuma babu wanda zai kyauta namiji ya koma da ita kalma ce wadda namiji zai buɗe baki ya faɗa wa matar shi cewa in har ya sake kwanciya da ita to ya kwanta da moshi a ƙarƙashin dokar jahiliya wannan ainihin mata to ta haramta da shi a farkon addinin musulunci zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a madina sai wata mata mai suna kawrat binti duwait sai ta zo da irin wannan matsala a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam mijin da musulmi ne amma ya yi mata irin wannan ainihin ɗanyen hukunci manzo Allah ya ce babu wani hukunci wanda Allah ya bayyana mu game da shi don haka ina ganin hukuncin yana nan kamar yadda aka san shi cewa shi ne kansu da gare shi ta ce ya manzo Allah ka tausaya mu ya'ya sun yi min yawa bai yi min wannan wulaƙanci ba sai da ya ga na gama ainihin watsar da duk ciki na gaba ɗaya wato na gama haihuwa sannan kuma ni ya gama tsofe ƙociyata in na ce zan ja 'ya'yan rike a jikina za su ainihin jiwa saboda ba zan iya ciyar da su ba idan na keta ne na bar 'ya'yan a gidan shi za su wulaƙanta saboda ba zai kula da su ba ya zama Allah ka taimake ni manzo Allah yana cewa ba ni da wata fatawa ba wani karatu akan matsalar suna cewa ina roƙon ka taimake ni annabi na faɗe ita ma tana sace ainihin roƙon arziki Aisha tana ainihin bayan ɗakin tana ci amma ba ta jin dukkan maganganun da suke kakan ji wata magana wata magana da suka ce mata ba da dadewa ba sai ga malaika jibril ya zo da wahayi aka saukar da ainihin suratul mujadala wasu ayoyi da suke da suke hada waɗannan a nan ne aka fitar da hukunci da tasbani Allahu qawla da yake jadi ka fi zawjiha wa tashhadu ila Allah Allah madaukakin sarki ya ji wadda ainihin ta zo ta kawo kuka take jayayya da kai ta kawo kukan ta wurin Allah Allah madaukakin sarki mai sani ne kuma Allah mai ilimi ne Aisha ta ce sarki ya tabbata da Allah ni na bayan ɗakin da suke tattaunawa da annabi ba na jin duk zancen da suke cewa amma Allah na sama bakwai a shiri yana da su gaba shi ne Allah kawai da sarki ke cewa wallazina yuzahiru min nisa'ihim daga cikin ku musulmi waɗanda suke wa matansu zihari su kwatanta matayensu da uwayensu amma da kan kafin waɗannan ayoyi Allah ya muna da yin zihari Allah ya ce innahu la yaquluna ko munkaran min al-qawli wa zura magana da su mazaje irin wanda suke faɗi magana ce wanda take muguwar magana magana banza ce don Allah uwarka a rafa da ce har da za ku kwanta da matarka ai magana banza ce ka ce ka kwanta da matarka ka kwanta da uwarka shin kana kwanciya da uwarka ne ba ka kwanciya da uwarka kuma ba yau ne ga uwarka ba haka tashi buga misali na jima'i da yin misali da uwarka dan haka Allah ya kira wannan da maganar banza ce kuma ƙarya ne na na fatan gano wannan ƙarya ce magana da ainihin ka faɗa domin wannan magana ba haka bane babu mutumin da ainihin wato zai yi wuya sai dai zai kwanta da uwar shi in dai ba mahaukaci ba ko dabba idan haka sai ana malaukacin sarki yake cewa waɗanda suke wa matayensu zirari kuma ya udu da lima faru sa'annan kuma sai su dawo su bar waccan magana da suka faɗi wato ya zo ya rushe waccan magana ya dawo yana son ya ci gaba da zama da ita a matsayin matar shi ba ta halilu ba ba rashin yin kafin an yi ta masa ba ana malaukacin sarki yake sai yan da baiwa ko yan da bawa wato muni ke na kama bayani da aka yi ta wannan ainihin yan dabawa da zai cin kafin ya ainihin koma ya ci gaba da saduwa da ita mata zaliku Allah ya yi muku haka ne ya ku mazaje da kuke irin wannan ganganci ba don baya kaunar ku ba amma da kiwo a zalikun kiwo abu da bi an yi muku haka ne don ku wa'azantu ku gargadu ana jin kunan ku wallahu bima ta'maluna khabir Allah yana sanar da duk abubuwan da kuke kuma zai bada labari ومن لم يجد وان جزء ما حالي ان تباوى وصيام شهرين متتابعين في أزمين وسني بيو أجيري من قبل أن يتماسا تنكا بدي يسادو أينهن دما تتش kafin mu tafi da nisa ina son ku fahimci wata fa'ida ta illahi wadda tabbatacciya ce a cikin sunna ita ce idan ka kawo wani aya ko wani hadisi ko wani zance ne tsawo kana son kai hujja da shi sai ya zan a cikin wannan zance ko aya ko hadisi akwai iyakar inda kake son kai hujja to kana da zaɓi ɗaya a biyu ko dai ka cika alƙalamin ka a wurin kalmar wurin da na ta yi duhu don ka ishara akan cewa wannan ce hujjar ka ko kuma ka ja layi a sama da ita wannan shi ne abin da ya tabbata a cikin ainihin ƙa'ida ta illahi wadda ta dace da shari'a dan haka ku dubi tun daga farkon misalin da malaman suka fara mana inda suna son su yi magana ne akan arziki a can ayoyin farko da suka ce wa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyamin sai suka tukka alqalal har zuwa inda Allah yake cewa wa wa sab'atin idza raja'tum tilka ashratun kamila haka magana azumi a wuri na biyu suka sake ainihin duka alƙalari fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain tawbatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima a wuri na uku ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم نما تكتب الألم وليقول أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره أو يدرشين فمن لم يزيد فصيام شهرين متتابعين قبل أن يتماسا وكثيرا وانا قاعدة duk da kake rubutu ka kawo doguwar aya sai ga a cikin aya akwai kalmomi biyu su ne hujjarka sai ka cika alƙalamin sosai in ba kai haka ba to kar kai andalai andalai din nan jan layi a ƙasa wannan tsari ne na rubutun turawa in kana son kai hujja da magana a turanci sai daga an ja layi a ƙasa ko a musulunci a sama ake ja dan a saba wa kafirai ka karanta littafin hijabul mar'atil muslima tsohon bugu za ka samu cikakken bayani akan wannan bayani da insha Allah wa abu kabiru hijabul mar'atil muslima ba babu ba cikin yana hijabul mar'atil muslima Allah ba ka kirkirke shi ne shi ne sai ainihin Allah ya cigaba da cewa kuma da ne wanda ba zai iya yin azumi na watanni biyu a jira ba bai ta'amu sittina miskina sai ciyar da miskinai guda sittin zalika wannan hukunci da ta ji Allah madaukakin sarki ya yi maka bi tu'minu billahi wa rasulihi dan ko da imani ne da Allah da manzon Allah don in mutum ya saki matar shi ko mutum ya mata zihari ne yi wani lokaci ka kuma ya dawo yana shawar don haka ce babu damar yadda za a yi a koma ba kaga sai ga kamar shari'a ta zalunce shi tare da cewa wannan shari'a ce da ma sai gudawa a ta ta magudawa jahiliya amma sai Allah ya ce wannan sassauci da kuka ji an yi da kuma kafara don ku ƙara imani ne da Allah da manzon shi wa tilka hududul lahi waɗannan su ne dokokin Allah وللكافرين عذاب أليم لن كافرين أطيع عذاب الذي ودى ذات مسكيته ma'ana duk mutanen da suke wa dokar Allah karar tsaye ko suke wa shari'ar musulunci cin mutunci to Allah madaukakin sarki ya tattala musu azaba mai radadi Allah ya kiyaye wannan ayoyi ne daga na uku zuwa na huɗu a cikin suratul mujadala to malaman sai suka ci gaba da cewa wa kazalika ya kai dan uwa musulmi kamar yadda ka ji azumi yana karkar zunubai ka ne ko wanda ya laifi a aikin hajji azumi na iya karkar wannan laifin wanda ya laifi ta hanyar kisa kai azumi na iya karkarewa wanda ya laifi ta hanyar rantsuwa wanda ya laifi farauta wanda ya laifi wajen zihari haka aure ka ji duk azumi yana karkar zunubai ko da suka ce to kamar haka kuma ya shari usiyamu wa sadaqatu fi takfiri fitnati rajuli fi malihi wa ahlihi wa jari da azumi da sadaka suna yin tarayya wajen kankare wa mutum zunuban da yake samu game da fitintunan da yake fama da su wajen dukiya wajen iyali wajen makwabci me yiwuwa tana da dukiya wanda ta kan dan shagaltar da kai ka jinkirta sallah ko wani ainihin wato al'amari na kasa ya same ka to azumi da sadaka suna taimakawa wajen kankare irin waɗannan zunuban da ke samu ka sanadin dukiyarka haka iyalanka haka ainihin wato makwabcinka laifukan da za su rinka faruwa ta hanyar iyalanka ko ta hanyar makwabcinka don kana kula da albi kana kula da sadaka wannan zai ya san kare maka wannan zai mene ne dalili a kan haka sai suka ce an koyar maka min jamani daga sa'adi koyar maka dan yaman radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya da amincin Allah tabbata gare shi yace فتنة الرجل في أهله وماله وجاره fitilar da mutum ya kan afka game da iyalan shi da ainihin dukiyar shi da makwabcin shi to kafin wa salati sallah tana tankare irin waɗannan fitintunu irin waɗannan laifuka wa siyam da azumi wa sadaqa da kuma sadaqa wannan hadisi ga shi suka ce rawahu bukhari al-imam bukhari ya rawaito shi a cikin jirgi na biyu shafi na bakwai ومسلم حتى الإمام مسلم رويتون حديثي ألم حديثي من دليل أربعين دون حتى لو أن حديثي سيدنا عمر بن إشياء جماعة شكل كبار وان يحدث ko ya tuna ko ya kiyaye wani hadisi da manzon Allah ya bayani akan fitina sai mu bai fadi yace ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa sai Umar ya ce ba irin wannan fitina nake nufi ba ina cikin fitina wadda za ta zo nan gaba ta ya mutsa al'ummar musulunci kamar yadda kofa take ya mutsewa a cikin ruwan teku da ya ce ai ya kai sarkin mu ne ba ruwan ka wannan fitina akwai kofa kullalliya tsakanin ka da fitina sai Umar ya ce wannan kofa wadda ke ita ce shamaki na da fitina buɗe ta za a yi fitina da fito ko kuwa karya da za a yi sai Umar ya ce a'a manzon Allah ya nuna cewa wala a karya wannan kofar sai Umar ya ce in ku har karya ta za a yi to shi kenan ba za ta taɓa ruwa ba kenan don haka fitina in ta je kawo ba za ta koma ba ke tuna da cikin wannan fitinar shi ne kashe shi kashe sai na Umar ma'ana sai na Umar wata garkuwa ce wata kullanniyar kofa ce a cikin addinin musulunci daga ran da biyu ya zama babu shi to shi ke nan fitina kuma za ta ci gaba da shigowa kenan kamar yadda ake gani a yanzu tun daga wannan lokaci har zuwa yau babu inda duniyar musulunci ba za ta zama lafiya dari bisa dari yadda take a lokacin kuma Allah ya kara mu shi al-faqratu thamina gaba ta takwas da cikin gabobi da ke karkashin bayani akan falalar azumi الريان للصائمين أقول لكم فرسونا ريان قوفر قوشي wannan kofa lissafi ne masu azumi da kai za su shiga aljanna da cikin sa ma'ana aljanna da ta ganta to akwai kofofi akwai gidaje waɗanda akwai gidaje wanda kamar za a ce gida ne na dandu duk dan aljanna na da tarayya a kan wannan gida sannan kuma akwai ainihin gidaje wanda yake kowa na shi na musamman to akwai kofofi waɗanda yake kofofi ne da kowa na da tarayya a kai to akwai kuma kofofi na musamman wanda sai kana kula da wasu nau'o'i na ibada za su wuce da irin waɗannan kofofi saboda girma haka to wannan kofa a cikin aljanna tana nan sunanta arrayyadu to masu kula da arziki kai za su shige ta an sa'ad bin sa'ad radiyallahu anhu daga sa'ad bin sa'ad Allah ya kara mishi yarda an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala sa'ad ya karbo daga annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi annabi ya ce إن في الجنة بابا يقال له الرجال أتكلم الجنة أبو وتقوم أنا في ذلك الرجال يدخل منه الصائمون يوم القيامة masu azumi za su shiga aljanna ta wannan kofa a ranar alkiyama la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu in ba su ba babu wani wanda zai shiga ta wannan ainihin wato kofa fa idza dakhalu ughliqa da zarar sun shiga sai a rike kofa فلم يدخل منه أهل الله والذي فات وجهه والنقوق من أرمى أن يتدرب وجهه فإذا دخل آخره أغلق إذا الشمس يشجع في أقله ومن دخل شريعة والذي يشجع أين وعد الجنة والنقوق زي شاء أين الروى نأين تهجر والنقوق ومن شريعة وان يشاء هو ديسا متوى النقوق لم يطمع أبدا هر أبدا كشي بريد تبقى مشبع الجنة ma'ana duk sanda zai sha ruwa a aljanna sai zai sha ruwa irin na marmari kawai amma ba irin na kishi ba a farar da wani bukari a imam bukari ya fitar da wannan hadisi a cikin jirgi na hudu shafi na shafa'in da biyar wa muslim da al'imam muslim a lamba hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da biyu wa ziyadatul akhiratu ibn hudaima ƙarin da kasirin da na ƙarshe cewa fa'iza da fala akhiru ko rifa ومن دخل شريبا ومن شرب لم يظمأ أبدا والنكار أن تعمل أسير رواية ابن خزيمة في صحيحه أسير إن تجسل لسابه ألم حديث نجم إلى ذلك رسول ya ga yan uwa musulmi bayan da ka gama jin bayani akan falalar azumi jumlatar wato azumin nafila da azumin farilla shine aka gama bayani akan falalar shi wato azumi me ce falalar azumi to ka gama ji sai kuma malaman suka ce المسألة الثانية مسألة تجد في مسألة لمن للباب فضل شهر رمضان فلنر أذن رمضان فلنر وتر أذن رمضان وتوانشر فضل لتبرجي وانشر مسألة لتبرجي عندما يعني يدني فلنر أذن كبايا to amma a nan sai aka ware azumin watan ramadan yana da wata fallala ta musamman malaman suka ce ramadanu shahru khair wa baraka shi ne Ramadan wata ne na alheri da albarka habahu Allah bi fadaiya kathira Allah ya kebe shi da wasu falaloli na musamman masu yawa mubayyinatu kal adi ga sunan za a bayyana su inda suke zuwa din الفقرة الأولى قرأ تفرقه شهر القرآن شيء وتقام ميانا لكتن درجة البركة شيء وتعنينا القرآن me ake nufi da wannan alkur'ani wato wata ne wanda a cikin shi ne alkur'ani ya sauka daga saman bakwai zuwa sama ta daya wanda daga sama ta daya din nan ne aka rika hudu shi ana kawo annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon waɗannan shekaru da ya sauka gare shi أنزل الله عز وجل كتابه المجيد هدى للناس ألا يا سوكر دلتا في شيء ألا في قواعد سوكر يا سوكر دلتا في شيء في ما بين الرشية والمسلم وشفاء للمؤمنين كما يرى ورقة المؤمنين القرآن ورقة لأيين المؤمنين لذا تشوتك التي تنظر أسانسو نشرك دبرئة لجوء الأمر لأيين وعدوش دلالة القرآن هنا ماذا نوان فأنا القرآن هنا ماذا نشوتك التي أيين جدا ماذا أتقام أن الجراد أمرنا أنا كرم في وسط أيين لإستماعين القرآن أتوبة أشاق أيين أبدا amma kwarai idan na fi da kuma da aka zo a cikin a zo a cikin buhari cewa annabi yana karanta wa hannayen shi shafa jikin shi gwagwarin inda bai iya to alqur'ani waraka ne daga duk waɗannan abubuwa yana dinin da iya akawa alqur'ani yana dora mutum ko kuma mabiyin shi zuwa ga hanya wadda ta fi kowace miƙewa wa yubayyinu sabila rashad alqur'ani kuma yana bayyana tafarki wanda yake na shirya فيها ليلة القدر من شهر رمضان الخير من شهر رمضان الخير شي وانا اين واتو القرآن ألا توقف شيني أدرى ليلة القدر واتو قرن يجيرون درجة لذا سكرم واتر الآن من رمضان من أجيب قال ذو العرش المجيد ألا ونهيك ما أبو سمع العرش المجيد يشي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وتر رمضان شيني وتر لأن توقف القرآن هدى للناس شيء القرآن إن شريعة شيء كمتى وبينات من الهدى هما شيء القرآن باية شريعة كمتى هيك هما أنا بين شريعة دلا دلا والفقهاء هما أنا ربي أيا للابتداء أنا ربي شركة للتوحيد ومن شهد منكم الشهر ومن ذرية على سوى النواة بالسكين ويقوم مسلمين فليصوم سيئة المسيش أنا شيء معنى شهيد شيء الله وأنهم هل كافر ونواة da ranka da lafiyarka mun kuma ka kai babu ranka ka ga azumi da hawarka mun ka kai da ranka babu lafiya azumi da hawarka ba zai san ainihin wato rashin lafiya ba zai hana in ka kai wannan wata da ranka da lafiyarka amma a halin tafiya ba za ka iya yin azumi ba azumi ya ba da aka tafi bayan sallah sai ka rama kwanaki da kasha wannan aya ce ta ɗari ɗaya da tamanin da biyar a cikin suwar baka wa'ala ka sani akhi ya kai na uwa na musulmi barakallahu fika Allah ya sa maka albarka أن وصف شهر رمضان بأنه أنزل فيه القرآن صفة القرآن بشيء ولا يودع بتوقع القرآن أشفيه وبناء ما بعده عليه بحرف فا kuma duk zartukan da suka biyo bayan shi bayan da aka faɗi cewa an saukar da shi wannan alkur'ani a watan ramadan zartukan da suka biyo bayan wannan sai aka gine su da fa cewa faman shari'a Allah ta tusidu ta'ali wanda ita wannan fa suna fa'idantar da tare menene dalilin da ya sa to aka shar'anta azumi din a cikin watan ramadan saboda albarkar saboda an saukar da alqur'ani shine a tare wanda ita wannan fa tana fa'idantar da dalilin da ya sa aka saukar da shi alqur'ani din wa sababiyya kuma fa'in da ita sababiyya ce a sababiyya ne shine ne tare menene sababin da ya sa aka saukar da ainihin alqur'ani a wannan watan kamar da Allah yake kuma shahida minkum shahara wal yasumhu to wanda ya halarci wannan wata daga cikin ku sai ya amince shi yufidu bi tariqil imani ila illa wannan magana ta Allah tana ainihin wato nuni tana fa'idantarwa ta hanyar nuni zuwa ga dalilin da yasa aka shar'anta azumi a cikin wata أن سبب اختيار رمضان ليكون شهر الصوم هو إنزال القرآن فيه dalilin da ya sa aka ainihin zaɓi ramadan ya zama watan da ba a zuta a shekara saboda ainihin a cikin shi aka bakar da alƙur'ani ina fatan mun gane ma'anar fadin malamin suke son su bayyana hukuncen hukuncen su suka zo a baya sai ga an ce faman faman fadin nan da aka ce ina ma'anar ta dan a nuna menene ya sa aka sharkanta yin azumi a cikin wannan wanda aka zaɓe shi da cikin sauran watanni saboda saukar da alƙur'ani wato daraja da albarka alƙur'ani da ta sauka a wannan wata ita ce ta sa ake ainihin shar'anta yin azumi a cikin shi. Asani alfabara su saniya ta ba ta biyu daga cikin zaɓoɓin da ke ƙarƙashin wannan matsala haka ya kamata ka fahimci littafi. Wato duk littafi in ka zo karanta shi ya kamata ka tsaya da kyau ka fahimci menene tsarin da masu littafi suke tafiya a kai. Sun karkata littafin akan matsala matsala don haka yanzu na da kashin matsala da biyu ne to kowace matsala sai kuma su fasa ta zuwa faka ga'a yanzu a ƙarƙashin wannan fasli ko kuma matsala da suka sa mata fadlul shahari ramadan to matsala ke to duk lambobin da suka biyo baya ta kuma sai ka karanta su da alfaqa don haka alfaqar tsaniya gaba ta biyu da cikin zabobin da ke ƙarƙashin matsala ta biyu tasfidu shayatin ɗaure shaytanu وإغلاق أبواب النيران لكم كل قوقوف ولا وفتح أبواب الجنان لكم بوء قوقوف نا الجنة أشكر ما نوتا شيء أبدا لا أبين فللا وانا لا يسكن فللا كوانا أبين في هذا الشهر المبارك أشكر ما نوتا من البركة يقل الشر في الأرض شر ينعي كرشي أبايا كفا إن الله تعالى هذا je ka gidan karuwa da kake wuce kudin nan kana ganin suna yin jara suna yin kaza da rana sai da gaba kare duk masu zuwa jara na masu zuwa da gari sai ka gaji sun wazo ka dan masallaci sai ka ga ya cika linkayin yawo cikin angwani da daddare kofar gidan ma da ba masallaci ba ba a sallah sai da ana sallah a can ana karawi sharri yana karanci a cikin wannan wata menene dalili haisu tusaffadu wa tushaddu maradatul jinni yayin da a wannan wata ne ake ɗaure kuma ake hukunce kangararru daga cikin aljanu bisalatin da ainihin wato abin nan asalatin shi ne wato kama a ce farkoki wal aglal da kuma aglal aglal ita ce sarkar da ake sawa a wuya sai a kira da aglal sarkar da ake ɗaure mutum kuma ko wata dabba a sama sai a kira da ainihin asalatin a silsila wal asfal da kuma asfal abin da ake nufi da asfal bayan an ɗaure ƙafafuwanka ko an sanya wata igiya an tsaura wuyarka sai kuma a samu wata igiya doguwa sai a haɗe guda biyu ko guda uku daga cikin tsaurarin su wannan sai a kira da al'asfar muna fatan mun gane wani igiya guda ne wanda za ta haɗe tsaurarru a wuri ɗaya fala ya fi suna ila isradin nasi su waɗannan kangararru daga cikin aljanu ba za su ba za su samu damar kaiwa zuwa ga ɓata ainihin mutane ba ɓarna da suke sanya mutane domin dan adam duk wannan irin da ake zama yana yi to yana yi ne ainihin wato akan kadara ta Allah amma ta sanadin shekarun aljanu waɗanda suke kangararru ne kuma suke son a bisa a wajen kangarewa za ka ga mutane suna ainihin zuwa karna ba kama kanu ya fi suna iyayi fi gari kamar yadda mutane suke zuwa yin barna a cikin waɗansu ainihin watanni haka kuma shekarun ba za su samu damar kaiwa zuwa ga kangarancin su ba kamar yadda suke samun damar kaiwa zuwa ga kangarancin su a cikin ainihin wato sauran watanni لشراء المسلمين بالصيام فهو المسلمين شغل جزء على عزمي الذي فيه طرف الشهوات wanda yake a cikin azumi akwai kwankwaɗe ko kuma akwai daɗe ainihin sha'awoyi wa bi qira'atil qur'an kuma saboda sakamakon karatun alqur'ani da ake yawaita yi a wannan wata kaga ana tafsiri nan ana karatun alqur'ani ana wa'azi ana sallar tarawih ana ta karanta alqur'ani wannan yana taimakawa wajen rabuwar kanka wa sa'ir ibada da kuma sauran ibadoci التي تهذب النفوس وأن في تركتي زكاة متاني وتزكيها في تركتي قال رب العزة ألا ملوك تنسرك وجه يشيه أنجز بوايا يشي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يا قوم إلي أن فرلتا مقعدني كما يتأتى فرلتا الأمة تتربو كافركم لعلكم تتقون ألا يا يمقى كريمكم لما تقول الله wato kana karatun alkur'ani ka ji Allah ya ce la Allah kada ce mai yiwuwa saboda shi Allah ne da mai yiwuwa ba zai ce mai yiwuwa ba Allah ne da mai yiwuwa kai ne da kake ba wa Allah sai da aka yi da za ka iya cewa mai yiwuwa amma Allah in yi ka za su wannan abu ka ce ne babu kai haka malamai suka faɗi don haka Allah ya karanta muku haka ne lallai in kun wannan abu da za ku zama masu tsoron Allah suratul baqara aya ta 183 لذلك saboda ainihin wato sharri ya yi karanci a bayan ƙasa tughlaqu abwabul jahannam sai a kulle kofofin jahannam wa tughlaqu abwabul jinan sai kuma a buɗe kofofin aljanna sai annal amal salih kafi saboda ayyuka na gari a wannan wata suna da yawa wa kalimu tayyib wa fi kuma zartuttuka tun daga karatun alqur'ani da zikirori da zartuttuka masu daɗi suna da ainihin ɗimbin yawa a wannan lokaci قال صلى الله عليه وسلم manzon Allah ya da amincin Allah tabbata gare shi yace idza jaa ramadan idan ramadan ya zo futihat abwaab jahannam sai ainihin wato bude a futihat abwaab janna sai a bude kofofin aljanna anan da gashi suka ce fi riwayatin li muslim a cikin wata riwaya ta muslim futihat abwaab rahma sai a bude kofofin rahma wato ita aljanna rahma ce wa kullu zat abwabu niran sai kuma annabi ya ce in azumi ya zo sai kuma a kukkule kofofin wuta wa sufiyati shayatin sai kuma a kama shaytanu sai a daure su a cikin igiya daya rawahu muslim wannan hadisi a rawahu bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi a cikin jirgi na hudu shafi na casa'in da bakwai wa muslimun haka muslim ma ya rawaito wannan hadisi a lamba hadisi na dubu daya da saba'in da tara bayan da malaman suka kawo wannan hadisi sai suka ce وكل ذلك يتم في أول ليلة من الشهر المبارك دون درجة da ɗaure shekaru da buɗe ƙofofin aljanna da rufe ƙofofin wuta a daren farko ne na ainihin wannan wata mai albarka yake faruwa wato daren da aka ce an ga wata ne wannan dare tun daga wannan dare za ku fara sallar tarawih in ta hajjirke tun daga wannan tun daga wannan dare ne albarka take tabbata ya kamata mutane su fahimta daren da kaji an yi sanarwa an ga wata din nan wannan daren ya zama dare daga cikin dare na kira wata don haka sai ku ainihin fito ku fara sallar rawi ko kuma ibadojin da ake a cikin azumi idan kuma aka ce an ga watan sallah don haka gobe ne sallah to babu tarawih domin wannan daren azumi kuma ya fita wannan dare na sallah sai dai salloli waɗanda ta saba yi na nafi amma babu wasu salloli da ake saboda musamman daren a ce daren sallah wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi hali ainihin a kan haka hadisan kuma da suka zo waɗanda suke bayyana fallar a miƙe daren sallah ana yi wasu ibadoji waɗannan hadisai ba su dace ba ibnu majah da sauran malamai suka wuce su Allah ya kiyaye shi ne sai ainihin malaman su ce cewa duk wannan albarka tana gaba da daren farko ne wannan wata bi kaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda maganar manzon Allah ya da amincin Allah ta faɗa gare shi da annabi yake cewa idan kana awwal lailatin min shahr ramadan idan farko daren farko na watan ramadan ya shiga sufidat shayatin sai a kama shaytanu sai a tattaure su wa maradatul jinni da kuma kangararru daga cikin aljanu wannan yana nuna mana ashe su aljanu matakai matakai yanzu a nan daga ƙarshen labari ka ga an ce mara da tuce tare da cewa a farko kuma an ce a shayafi wannan ya nuna wato a cikin aljanu din aka samu waɗanda matakan farmasu da fatarsu ya yi zirfi su zai kira su da shekaru kamar a ce sojan duk wanda ya sanya wannan kaji ka gani sai ka ce soja wanda ya samu mukami kaza sai ka ce mishi ya zama kafce wanda ya zama mukami kaza sai ka ce ya zama mejo wanda ya zama mukami kaza sai ka ce ya zama janar to haka dukkan wannan jinsi waɗanda Allah madaukakin sarki ya halicce su daga wuta to sunan su aljanu domin sun kai mataki kaza a wajen farna sai ka ji ana kiran su shekaru in sun kai mataki kaza sai ka ji ana kiran su ifrit to haka kala ifritun min aljini mun fahimci wannan haka mari shine jam'i almarada to sai a kama shekaru a daddaure a kuma kama kankararru aljanu sai a ainihin wato daddaure wa hulɗa abuwa nari ainihin sai kuma a zulile sai ƙofofi na wuta kafin magafi da nisa jama'a waɗannan irin hadisai da muke karantawa suna tabbatar da cewa abu na farko dai aljanu gaskiya ne mutumin jidde musu akan cewa aljanu gaskiya ne wannan mutumin ya zama kafiri na daga cikin na aljanu ƙarya ne mutumin jidde musu cewa aljanu ƙarya ne ya ƙaryata su wannan mutum ya zama kafiri na daga cikin masu wannan aƙidar su ne ƴan kadiyaniya ƴan kadiyaniya sun ce babu wata halitta da ake kiranta aljanu duk inda da kalmar ainihin aljanu to kawai mutane ake ne nau'i ne na mutane amma babu wasu aljanu wannan kafirci haka nan wannan ainihin hadisi da shi da makamance da ayoyi waɗanda suka zo birjika cikin alƙur'ani suna tabbatar da cewa bayan aljanu din kasance wasu gaskiya kuma cutarwar da suke gaskiya ce don ba nan cutarwar da suke gaskiya ba ce ina fa'ida a ce za a ɗaure su kuma a ce in an ɗaure su ɗin nan shi ne za a zo kuma a kulle wutar jahannama a kuma buɗe ƙofofin aljanna kaga ishara ce akan kamar yadda aka kulle wutar jahannama masharranciya haka kuma aka ɗaure su aljanu ɗin masharranta ashe cutarwar da aljanu suke tabbataccen abu a ƙashin gaskiya ba a taɓa samun ko ƙwaya ɗaya cikin malamai waɗanda suke musulmi na ahlus sunna sun yi ainihin saɓani ko ya kawo saɓanin ra'ayi akan wannan matsala ba kamar yadda shekul islam ahmad bin abdul halim bin tayyiya ya faɗi a cikin majmu'ul fatawa kubra mujalladi ta goma sha tara yace al'ummar musulunci sun haɗu akan cewa duk baki ɗaya shigar aljani cikin jikin mutum gaskiya ne kuma cutarwar da aljanu suke wa mutane gaskiya ne amma duk baki ɗaya an haɗu ne akan cewa waɗannan abubuwan aljanu da shekaru ba sa iya yin su sai da izinin Allah wannan ita ce aƙidar musulunci amma an samu mu'tazilawa da ‘yan uwansu daga cikin fatattun falasifa waɗannan sun yi musu shigar aljani cikin jikin mutum sun yi musu kuma cutarwar da aljani yake iya don haka al'imamu abu na hasan al'ashari yake ya rubuta littafin shi al'ibana an usuli siyasa game da ainihin raddi akan ‘yan shi'a da ƙadariya da hawarija da mutazila sai da ya kawo wannan matsala a ciki cewa kuma mun yi imani da cewa gaskiya aljani ya kan shiga cikin mutum kuma ya guje shi amma da izinin Allah kamar yadda muka yi imani da cewa sihiri gaskiya ne akwai shi a duniyar nan amma ne hukuncin shi hukuncin kafirci waɗannan abubuwa ne waɗanda yake jama'a tamkar a ce ma kamar ba su da buƙatar sai an ta kawo maka nasoshi a kai domin duk nasoshin da za a kawo maka mai yiwa ma sai ka taɓa ganin wani mugun aiki na tushe a nan aljanu ina fatan mun fahimci wannan babu ne mutum irin waɗannan abubuwan sai mutumin da yake wa kwakwalwar shi girman kai don akwai abin da idon ka zai gani amma kuma kwakwalwar ka ka gaskata sa'annan kai kuma ka yi jayayya a kan cewa wannan abu ba haka ba saboda ne saboda tsaba da kiyayyar Allah da kuma son zuciya da bid'a wanda ke katutu a cikin zuciya don haka wannan matsala ce ta aqida ba matsala ce wanda yake za a ce wai in an yi sabani akai babu laifi akai ba ba matsalar ru'a ba ba matsalar fiqh ba ce matsala ce da je kana karatu cikin aqida sai ka ga ana shigar da ita matsala akan gaskata da aljanu matsala akan gaskata da shigar su cikin jikin adam matsala akan gaskata cutarwar da take al'ummar musulunci duk sun haɗa kan haka sai dai ɓatattu da cikin motsin rawa waɗannan kuma ba a haɗa kai a kan ainihin tsafanin da ainihin su kai a takaice ka samu littafin burhan shari'i في إثبات العين مكي وطاع نعين الشيخ علي حسن علي عبد الحميد شيء في معلومات يسوي جوانا لذات بسمة الصوت فكان ذلك ذلك كان بياني إن شاء الله تعالى Allah mana wakilin sarki ya raba mu da son zuciya da fata da neman girma da tabbatar da bukatu Allah ya kiyaye shi ne ainihin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cewa wa kullu abwabun nar sannan sai kuma a rufe ainihin kofofin wuta falam yufta minhu babu fa za a buɗe kofa ko kwaya ɗaya batun daga daren farko na azumi din nan har sai wannan ya fita وفتحت ابواب جهنم ابواب جهنم ابواب جهنم sai kuma a buɗe ƙofofi na aljanna ba za mu guda mai babu ba za a yi ƙofa ko da guda ɗaya ba wa yunadi munadi sai a samu wani mai shela sai ya shela ya ce ya ba zai alkhairi akhadin ya kai ne neman alheri ka fuskanto ga watan alheri ya zo wa ya ba zai sharri ya kai wanda yake nufin sharri akwai sai ka takaita daga sharrinka domin ainihin wata ne wannan na alheri to kaga menene alheri ya fuskanto menene sharri aka ce ya takaita wannan shi yasa za ka ga koda a cikin wata azumi din zai iya yiwuwa a daɗewar shedanin aljani a cikin jikin mutum a yi magana da shi ko kuma a iya fitar da shi don zai iya cutarwa amma cutarwa ba za ta kai kamar cutarwa da yake yi ba a tsoron watanni waɗanda ba wata azumi ba kuma shi ma shekaru sai ta daina cewa ya ji yana cikin wani kunci ne da wata takura sannan mutumin da ke fama da larura abu ne tabbata sai sai ka ji ya ce da zarar shiga azumi sai ka ji ya ce ya samu sauki wannan abubuwa ne waɗanda ya in ba mai girman kai ba ya mutu a kansu Allah ya shirya da walillahi mutaqa'u minan nari sa'annan Allah yana da waɗanda zai kyanta daga wuta wa zalika kullu dalatin wannan shiga kowanne dare ne ma Allah zai yi wannan abu ba shi ne ce wa mu tirmidhi tirmidhi ya wai wannan hadisi alama hadisi na 682 wa ibn majah ibn majah alama hadisi na 1642 wa ibn ubayma da ibn ubayma mujalladi na uku shafi na 188 من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي هريرة بما لم تكشف وهذا إسناد حسن وأن أين إسناد يشفع الله أعطوك تنكرك يشفعكم فهو يجعلوك يوم الإمام صورة عنه إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك